من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na safar hijira shekara 445 wanda ya dace da 25 ga watan 8,2023 a darasi da ya gabata muna cikin ko kusan ƙarshen aya ta 59 ta suratul hazab kenan za mu koma farkon ayar sai mu ci gaba ta sauran karatu insha Allah kayan mawar karatu dangane da bayani wanda sati da ya gabata na yi wanda bai doku ba dai bangaren masu doka musa matsala na alaƙa mutu da 'yan najeriya ta zumunci na jini guda kamar da muka bayani dai mun ka misalai na manya-manyan sarautu na katsina da makaran da borno da katsina marani ta najeriya cewa gida guda ne uwa ɗaya uba ɗaya ne kurin rabawa gari yan uwa karkashin wannan nake so kullum yan uwa mu zama zo wayoyi me wayoyi ko yan Najeriya ko yan Nijar kullum kan mu gama duk matsalar al'umma da mutane gama alaƙa ta siyasa ta shugabanni da talakawa har abada idan ba ma raba abun za samu matsala ta rayuwa ku gane sarakuna shugabanni suka samu rikici na kowa da ra'ayin shi da intanet shi da abin da yake damuwa kan shi rigimar shugaban ƙasa na najeriya da shugaban ƙasa na nijar ba ta shahi talaka ne na najeriya ba alaƙa wani abu daban rigima ce daban ta siyasarsu ta duniyarsu bai kamata ba don wata rigima tsakaninsu kai ɗan najeriya ko kai ɗan nijar ka shiga adawa da ɗan najeriya ko ɗan da kano wannan rishin wayewa ne gidajenci ne wallahi rishin gidajenci ne ka ga mutum ya faɗa iya zaƙin ɗan nijar ko zaƙin najeriya dalilin rigimar nijar shugabannin da nigeria wallahi gida da tushen wayewa ce ya kamata mu waye rigimarsu daban alaƙar mu daban alaƙar mu ta jini ce ba ta canza wahala ba alaƙar su ta shugabanni ce iyaye wani ya huta wani ya hau wani iyaye don ya kare nashi wani ya tare shi daban wannan ha abada kan ta shahe mu ta haka za mu samu zaman lafiya da nutsuwa tsakanin mu da Najeriya da Nijar da kamata ba ko malami ko na almajiri ko dan kasa haka shiga mu me da rigimar su tamu ta su daban tamu daban Allah sa mu gani sai mas'ala wani ke tambaya kan alƙibla suna da matsala a unguwarsu na ga alama a nan ne kan mas'ala ta alƙibla wasu ce nan ne wasu ce can ne wasu ce suna bin titi wasu ce ga yanzu yake diran alƙibla yan uwa mas'ala ta alƙibla ba wani abu ne ba sabo wanda za mu magana ko rigima kan shi ko ya tabbata illa mutum ya koma nasoshi na shari'a ya ga me ya gabata kan wannan magana Allah subhanahu wata'ala wa laba cikin nasu Qur'ani asali annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka idan sai sallah yana kallon Ka'aba kuma amma yana kallon bangaren arewa ga Ka'aba a gaban shi Baitul Maqdis na arewaci shi da ya hijira Allah mai umarnin ci gaba da kallon Baitul Maqdis sai dai kusan wata goma sha biyar goma sha wani abu ne amma su yahudawa a wata zaman suna maganganu kuskurin cewa kun gani wa ya saba mu iyabin alƙiblin mu kenan mu muke gaba ta mu shi ma nakun alƙiblin mu yake bi annan sallar salama yana son alƙibla ta masjidil haram iya fatan allah subhanahu wata'ala ya canza mashi wannan alƙibla shi ne alaƙi wani labarin alaƙa cewa ƙadda nara ta ƙalubocin kafin sama falalwalar ƙibla ta tarata wani wajen kashe ta tarata tsara ta waje makuntu wani wajen kuma shakara allah ya ce mun ga yadda kake kai kana kallon sama da fatar gurin allah ya canza ma alƙibla allah ya ce mun ga haka kuma san da haka allah ya ce falalwalar ƙibla ta tarata za mu juya ka za mu maida ka alkimla da kake so yanzu daga yau ka juya wuta ta kalli wajen shakar mata shakar mata mata aini ba shakar ce ka kalli shakar mata haram wajen masajin da haram kuma kuma sauran musulmi daga yau kowa ya juya sallah ya kalli masajin da haram wannan manzara yana madina cewa a ina ne zai yi ga mutum haka ami a ce sai ya seti daidai misali yanzu ga sautar sadar tana seti na gab Allah bai tsora mana ba don ba ma iyawa sai min setin ka'aba daidai shi sa ruwa cikin suna turmus haka ibn mata imamu da sa'i zai bayan gidan ruwa yusuf da ta inganta ta albani ya tabbatar da ingancin ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما بين المشرق والمغرب قبلة magana ina wannan magana iya madina madina tana arewacin makka tana arewacin musulun haram sai ke ce musulmi don musulun sauƙi musulunci sai ce yi duk abin da yake tsakanin gabas da yamma don shi yasa gabas da gabas hukumke shi yamma damar shi iya kallon musulun kenan ko ta tsakanin gabas da yamma kudin dinnan kibla ce kaga nan an ɗauke mafi ta ganin nan ga ta ganin daidai gabana kaga da wannan taga da can da can din na kalli wannan na kalli yamma an ce mu dinnan kibla ce ba ce na kalli ba sai daidai wancan taga ko daidai ka'aba babu wani magana haka manzo Allah ya rayu safi suka rayu cewa kurin in ka kallo su a can zai in ka kalli kurin in ka sa ibn umar ke cewa wata ruwa ta fasa ibn umar ke cewa idan ka sa ya ce yamma a damar ka ji ibn umar ka sa gabas a hagun duka sauran kibla ne shi ne asali kuma a can da kirkurin daga mun kalli gabas ba roman seti ne nan ka kalli ina ne palestin ce masar ce ina ne gabas kalli a kuma kalli kibla ba mu da wannan kangi na wahala ba kan kawala to amma abin da nake cewa tun da an sami ci gaba ana samun busal wanda yake ma indiken gata kai tsaye wannan ci gaba ce babu laifi ka kalli saitin amma kan an baka dama da saitin da can da can duk gida an tabbata da kibla ce kuma ta kuma daga wajen ne kina ganin da kai ba da gima in san samu ne me abin da gima an an gano ga inda yake saitin ai yanzu kuma matsala amma wai rashin haka ta kai haɓaka sallah a wurin don ba a kallon mutum saiti daidai abin da mai matsala kuma kai sa matsala na zama wayo ganin tibila ba ta da kumci kun Allah ta wajen ku wajen ku ce ga manzo Allah karantar da mu tsakanin gabas da yamma kalli gusum duk kibla ce Allah shi da mu sai tambaya ta gaba wani ke cewa ya amshi bashin naira a wani ɗan a najeriya ya ɗan wanshi ya aika mai kuɗi ya canza da kuɗin nijar ya aika mai jika note da jika dai wani abu ne a lokacin canji yana 900 jika guda sai yanzu shi na nan ya bukata ɗan najeriya ko na najeriya ya biya shi wannan kuɗi da ya aika mishi tun da kusa ana transfer ko? kenan zai ce ai shi naira ya ɗoka shi ɗan najeriya sai ce ai naira ya ɗoka ka san kuwa al'arci an bada naira ta ɗari ta tara za a yi ko an ka kai na kawai to gaskiyar magana ko me ka ɗauka a can ga abin da kace aika maka sai fa ya yi maka tunan su fara shi sai fa kuma kace aika maka aikin ka ne yi da abin da yake nan shi yanzu abin da ke bunka iya bunka sai fa da ya aika maka sai jika talatin misali sai jika ɗari ke bunka abin da ya baka shi za ka ba shi don kai ka sa ya zuba kai ka sa ya zuba kai ya zubawa ba ka ce zuba ba in wani abin yana iya zawo aka kullum tsakan shari'a an zai yi kuma naira ta komo ɗari uku jika ko ba iya haka kuma za ka aiko min sefa yadda take ka ga nan kenan ka nan kenan ka samu ko an ka jiri ba tunda sefa ta gumishi sai ka tsaka misali ba ruwan ka ce dan ka ita ba ka a kullum abu mai lahiya abin da mutum ya bada shi za ka wani abin ko a can da akwai shi kuma yanzu ma akwai yanzu akwai da cewa wani iya bin shi naira kudin amma cikin najeriya ne aka rubuta wajen jika 500 jika ta kudin nijar jika 500 a wancan zamani amma da zai ta hawa tsohon bashi zai ce ce abu da abu abu da bashi na haka kuka kai abin da ya sayi naira sa a can shekarun baya ta jika 500 ta can da yanzu abin da ya jika goma shi a kusa wani naira ya ba shi naira kuma wani kimanci ba karama ba shi gaskiya kun zahirin magana kurin abin da ka ba da a baka kurin sama ta yi ƙasa ta yi shi ne hanya mai sauki kurin sai magana ta walima ta suna da sauka sauka zai suna ku? sauka suna mai ce ku? a takaice muwa idan muka ce walima asalin kalmar walima ta zo a kan aure kalmar walima ta zo a kan aure asalin kalmar ko ta wanda ba arme ba sunanta daban amma muna ce mata walima ma adaba wazira kaza duka akwai daban-daban kira ta abinci akwai na suna daban na sa'a kuma na sallatu na zo daga bulaguro na an gina gida kowanne akwai a can dama sama da walima abinci kira wajen goma sha na ta gasa da shi amma kalmar walima ta zo a kan suna nasir a kan abin a kan aure kai da afuwa akan aure ta zo din da ka kai ta kai ka kai da ka ba ta fasarar ta malamin magabata sun yi magana misali akan walima ta suna sai imam malik alayhi wallah inda karanci hatta cikin wannan da yanci mutasa ne akan babu karara babu da hakika sai ta wayu kun walimatu biha an ki an karanta walima da aƙiƙa da dabba suna da nama suna an ki wannan ma duka kai kawo irin su ya suna ɗan fujiyo ya kama wani magana kan hancin walima a suna wannan maganu su bala ta sau suna su aka sani wasu malamai sun bincika an samu wani cikin magabata ko aisha tarwa da inganta to ita inganta ba an samu wani ya yi misali wanda ya inganta ya tabbata na na mu'awiya bin qurra lokacin da ya yi a iyas to shi wannan nasu bai zo ba a kan hakika sai wanda karance shi don cayi lamma wulidi ne ya iyas lokacin da aka haifa mun yaro iyas ya kira wasu jama'a shi ta biyi ya kira wasu jama'a ta sahabbai gidan shi ba suna bai ce shi a ku gane sun je gidana muka ci abinci muka kare ce ya ci kuwa ɗana abuwa suka waɗansa abuwa yana kwa taron suna a kuma guda wulima kunan yanzu ma yadda ya nan gajin ta abinci wani haka ya zaka faɗa jiya ko shekarar jiya ya alaƙa da suna haka take ta iya wani kuma manganu akwai malamin hannu suna zamani masu ganin ba laifi ba ne kamar su albani sauran suna ta irin wannan abun suna ta ka a doke shi ƙa'ida haka ya zo wata ran kai suna kawo nan hatta ta maganin gida na yawa kana ko je kai abin amma har kowa san mu a yanzu walimar suna ta zama ta yi wata farilla dan za ku yana abu da yawa ka tsira amma a san wani sun da baka walima ta suna to za ka bala'i kai da matarka ko kai da sarkarka kaga hatta a cikin malaki ana cewa ya ka ta duk abin da zai kawo kumci da abin da zai kawo matsala ana kauce mishi to wannan walima da malamin suna suke caka a yi masu ganin sun karanta ana yi mai ci gaban waje bakin da kaskace jahis bakin da jahis ba sallah ba ba mu ce maka walima suna suna ce dan kadi ba nan sallah sallama ba zan ma ta tsada ya hawa yana annabta ibrahim ba mu kama ba ma da mun ga kama ka annabi da ibrahim ya kira walima amma da armin da akwai wani ba walima da armin da manzan akwai ba walima sahabi daya akalla dai ka yi bakin da ka yi mace hudu ko iya nan hake goma kai shirin ka ga sahabi wani a walima ta wancan da kaza ne armin da armin da armin da yi amma ya iya goma ka ce ga sahabi kaza da da iya walima a sunan shi wani ya kama kan magana ba ni kama ita na haka yan uwa idan malamin da magana dan Allah in ka ka iya ruwa maka wata da suka masu cewa wai jahilci ne ɗan ce masu cewa a yi ma ko za a yi tsawar a yi ne a in kayan ka amma kaka suke masu cewa a yi so ba nan suka ce ba a yi suna da madogara su kuma suna ga wani abu ne wanda in ma cewa ba ta suka ce jahil kuma kowa ya san rishin yin ya so ɗiga ta kenan muna magana kenan tun da abin wannan ba wajibi ba ne ba kuma kowa san wahala da ake samu ya zama kumci ga mutane wannan walima suna ta zama kumci ga duk wanda zai haihuwa ma'aiwa gidanka ka sa abin da ka kashewa wuya ki jina kowa san wannan Allah dan uwa iya mun wannan jajar dan bariki yayi economy shi aje kudin shi zai sai kare aya yake sai a yi sai ya ce ya ce ma yan wace ni wa alu suna ba a wannan al'umma gida na kuma sun mace kun lokacin da zai huta ba ci da mai kurin cikin zai huta ya so ya kashe kurin ya ake zai haye sai kaji kurin yan mata suka ce haba wani kamar kai kamar kai a gidan masu ce an yi alu suna gidan ka babu walima ba da haka kurin a watsa ya suka suka mai ta dole ya kaula wallahi bayan suna jama'a wannan kudin ba ku kodi cikin yan uwa masu kawa suna cikin masu wa'azi da jimawa kan wannan mas'ala bai lokacin ba a biyan kirki kudin ragon ma babu da ke da aka ganga ma sai rago ita to shi da ba waje ma babu irin masu gara wani a cikin ahlus sunna su malami ya karanta da mata karatu su ta gada wa ganin wani musulman a wani ba wani sunna zaka da ya rike su kurin su ta wallahi sai kai malam wani ma ci ayi kaga kurin an kake jaraba musu sun miro ta jaraba ce wannan karan ba suna ce wannan uwa ya gayyace ni walima cikin masu azumi eh bai ga mutum sai da wani ya nufi zuwa sai wani ce amana na ce ga ya mishi na zuba ruwa na ce ga ya mishi shi in bai kunya mace na san da shi mutum da ke ba labari rasu kwaikwayon sunna matar shi ta ayu bai da halin kirki ba kudin kirki ya kawo ɗan gidan shinkawa ko kilo goma ne da ɗan waya gawo na gima da suka ce wannan ya kaɗa aka shiga rigima tsakanin shi da na matar shi da aka shiga rigima wallahi da ranar tsaka uwar matar ta ka matar ta hudu ta rigima suka to gidansu a kan su wani masu na wallahi da ranar ta hudu matar ta shi ta kama hannunta ya fice so da awa suke ci babu abinci ce mata gida allah gida suka kawo asalin rabuwa su kenan wani shi ya bi kirki ci gaba ce ta haka kuma kodin shi mata lai wanda ya yi shi zai nabi baka kanko ku soke shi bar shi ne kurin magana alama ci gaba a akwai ta sauka ashe da akwai ta sauka akwai wani masauka ɗan uwa mas'alar wani masauka mu ko masu ta ba a yi da ya ta maka magana malami magabaci ba irin su marfarar wanda ce sun ce wani mata sabaka baka rubuta ko ba yi kada ma suna musa masu ya ba yi to saka na yi ko amma ta sabaka su masu cewa ana yi wani abu ga bugun rahimahullah yake cewa duk abin da yake da nas na wani hadisi ko da bai tabbata ba wani ya yi baka ce mai dan bida ne ya je kai kana gaba inganci gaba ne amma ce mai dan bida ai matsala ce masala kowa san masalar asalin da ake dogara kan sabka hadisin umar ko ruwa da asalin ta umar kaza ta cewa ya harrace bakara cikin shekaru kaza kuma yana ka haka musa ka ya tabbatar da ingancin wannan ruwaya kuma ya akan bakara shekara da sha da ya karanta bakara don su karatu suke a karanta kuma a haddace kuma a aiki umar da ya tsare an ce ya yanka rakumi ya sadaka an yi abinci wani shi ne madogaransu wasu na ci a hannu inganta ba kaga kaga alkul halin dai tun an samu wani asa kuma wani cikin magabata da ce ba makaru ce ko bid'a ce kaga kamar ta aisha ya kanta ita ma dai ka dora mutum a ce dole sai yayi Allah shi da mu ci gaba da ramu aya ta 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah mai umarni bayan wannan kira na matsayin shi na annabin shi ya ba shi umarni cewa kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin ka gaya wa matanka da diyanka da mata sauran matan masu imanin mummune me za ka gaya musu umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala yudinina alaihin min jalabibihin su saki jilbab mun ce jilbab tuwa mai haɗi mai girma mai rihin dukkan jiki khima shi ne mayahi wanda ake rihe kai da wuya jilbab tuwa babba mai haɗi wanda wannan asalin bayani a baya hijabi kalma ayatul hijabi da muka yi magana asalin kalma ta hijabi ta zo ne a mata annabi sallallahu alaihi wasallam na sa wani abu tsakanin kai da su a lokacin magana ka sa hijabi wani abu tsakanin wannan ana mai sunan hijabi asalin jan jilbab duk da iya bar ma'ana kariya sutura irin wannan modarkin da muke magana a yanzu ba asalin can ba imjin ba ɗaya ba ne kurum mai wanda kurum modarkin wancan su amma duk sutura ce suke lulluɓa gaba ɗaya tare dukkan jikin an gadi ba a yanzu wata irin sutura ɗin mayaki zai rihe ma jiki ga mata jiki ga irin kamar hijabi kuma ya yi sauƙi ga mata kurin ta ɗora ba ruwan da rike-rike da maza masu amma mutuwar magana riye dukkan jiki gaba ɗaya ka asurar ta jiki sai zama to sara-sara kuma yana da kabri kuma bai suranta gabanta ko bayanta don nan akwai masu suka hijabi mahiyar nan akwai matsala ba kowa iya ba na ga mutane mafiya wajen niyami wajen na ga tsarin hijabinsu suna da wani ɗibiki wanda mace ɗin ta sa bai siffantar da ƙirjinta irin nasu ya kamata ta nuna su koye shi tana za ka tana hijabi amma duka ana gabanta komai kana gani na ɗaya mai sun zaɓe bai haka sun suka suke shi bai sabka saman jikinsu saman kirjinsu kenan ba a san hijabi mai sarasara ba a san wanda zai suranta gangan jikinta ko gabanta ko bayanta wannan kenan sutura irin wani ake nema ta zai kenan ta saka gaba ɗaya wannan shi ne asalin kalmar hijabi sai magana ta huska da ake maganar niƙabi niƙabi wanda har samu su malamai balle a masar su rika maganganu cewa ko al'ada ce wasu ma su ce wai wani yahudawa ne a nan irin wasu jahilan malamai su ce wai yahudawa ne shi yan ba magana dole san hijabi kan ta qur'ani ko da tafsir da ko hadisai matan sahabbai su aisha kan su ana sallama ka karanta labarin su suna sa hatta da ta katuwa su yi huska gaba daya ku ba duk da matsala ta aikin hajji an haramta wa wata ke cikin hirani an haramta mata rihe huskarta wannan aikin hajji kenan daga kenan mata suna rihe huska amma ce walatta wa zama ya rike masu walatta suke muharrama walatta suke bin muharrama kadda mai aikin hajji ta rihe huskarta kenan daga dariya suke amma duk da haka saboda sutura ta mata aisha ta ce a hajjin bankwana tana tahiya irin mayaninsu a sama suna buɗeya amma suka zo wajen saɓari mata suka wajen maza in za su kamar hannu riga za su saɓa da maza ta ce sai masako suturan hitari huskar su sarkowa ba mai jikin huska ba su sabka su rihi huskar su duk da cewa ake hajji bari huska amma sau sutura tasu suna sabkowa su rihi a wanda karantar da kai matan sahabbai suna rihi huskar su cewa yahudanci ne kaza na suka sunna ne madana ka sauka ba ka sauka ba haka ne madana ne ma duk da magana sabanin mu suka magabata akan ita huska al'aura ce ko ba al'aura mun yi sabani mai kari har kawo ganzu a irin su Usaimin Sibin ba su albanin wallah wani malamai bangaren Usaimin da Sibin ba suna gari huska wajibi ce albanin rahimahullah ya a a riyin huska mustahabbi ne in ana tsoron fitina shi mace wajibi kaji wa abin da shi kaji amma ce ba a gama huska da sauran ciki kuma ce ta ce mazhaba ta jamhurin sahabbai da malam mazhaba dan akwai albani kan albani ne wanda wasu kame tuhuma cewa iya san iya kira zuwa ga sufu zuwa ga sufu Saudiya dan akwai ta na musamman da raddul mufrim raddi mizahi yau malaman Saudiya kwarai ya magana mazhaba haka kan Saudiya ta Saudiya a yau a saman kasuwa bai samuwa a hana ta zama ta a kaso saudiya idan ka je a dubai ko ka ta kaso shi albanin raddi domin raddin ne ya musu raddi akan sun ce iya kira zuwa mai sufur kamar bai da alawa sai kawo maganganu na malaman saudiya din musamman suke bi mai malamai gawa na gawa na abin da ce shi ma su kuke kira gawa na gawa ne ya yi kace kace da masu cewa iya kira zuwa sufur da haka yana shi akan haka ta yi amma shi kashi ya ce in ana tsoron tsammanin fitina kyakkyawa ce ko akwai su fitinannu ana ga abin zai ja fitina ta rihi wajibi daga kira ka kasa suka ganin babu in kare rihi wa ta ce illa mai ganin wajibi da ganin mustahabi kuma kowa san rihi wa ita ta yi kenan da aka Allah ya umarni kenan ga matan annabi sallama da iyan shi da mata na masu imani su rihi su tsaka gaba daya tazalika adana an yurafana fala yuzain shiga sutura ta karamci ta mata diya hirji gaba daya yayi kusa da a san wannan mace ce mai ka mai kanta ce ba mutumin da banza ba ce wani mutum banza kan kare ta ko a titi ko a titi kaga shiga ta kasar bayan ta kai da rabbi kasa bayan ta kama shi ko a titi an san irin matan kaga kan kana ganiya da biya mace da abin shi ta karin mace mace kasfara dama ya san nashi dama ta bude ta zana tana tallar kirji tana tallar cinya tana tallar ina ne ka dama san in tashi ko ana haka ne kenan mace wani jabar kan Allah ce wannan yin haka ku yi sutura ku lulluɗe gaba daya shi ya kusa da a san da ku mata ne kamun mu fala'u zai na kar a cutar da ku wa kana Allah gafurar rahima kuma Allah ce Allah mai gafara ne ga bayan shi kuma mai jin kan bayan shi ne Allah gafarta mana shi kan Allah ce gaba
لئن لم ينته المنافقون والمنافقات في لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا نعم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة نعم الله سبحانه وتعالى يأمت منا وسو حاليا أكو ko mutane kala uku duk da wannan halin da mutane suka gamu a kan mutum guda ya yi magana a kan idan muna hukai ba su hasa ba abinda suke na cutar da addinin Allah su bainar da islam su ɓoye kawurci suna cikin da abin da aka yi da su ake su kawo makici su gama fitina suna tsakan wanda zai fi kulube marar da waɗanda suke da cuta na ce cuta ta raun ta shakka wa yake munahuki a yasa da munahuki a domin munahukai akwai munahuki gangariya bai imani ko ɗaya ko kurin yaudara ce ce ya imani akwai wani kala ta mana hukai ya ce ya imani amma imanin bai zai rance shi ba shi da iya cikin iya ga abin da zai wakana da iya cikin wani abu wakana ba da zaɓi amma tare ke komi tare ake amma bai da nutsuwa amma bai da ya ce kini su tabbata ga wani kahuci na iya ɗarɗarni akwai su an su ta shakka ita wani murjifu aikin wannan munafukan da su wani jama'a sun shakai min irja a cikin jama'a suke daga an mutu wani yaki ko za a wani yaki kungola wannan tasha wala za a mutu wannan fitina ce wannan kaza bin mutum karyen mu kaza kaza kaza za a samu fitina za a kashe mutane ko kuwa sabai sun tayi wani shahadi suka da wallahi wannan mun labarin mu amma kaza kaza sun ka mugun labari su karya mun gida gwiwa sun irja suna ba samun hamdan tsoro na abokan gaba tsoron yaki haka suke a cikin gari da wani abin da Allah ce idan muku hasa ba lalugul yana biyu lalugul yana ka biyu zan zan sallada ka mana zan baka dama in baka iko akan bayyana a bayyana su kuma ka karyar su ka tabbatar da su kina yanzu Allah ya kyale su suna cikin jama'a ba bayyana su ba to Allah ya ji hankalin su mai gyara wa ya gyara mai tuba ya tuba abin mu bai zama haka Allah zai baka dama ya sallada ka a kansu kenan ka gama da su mai kira na ce jan hankali ne su gyara ba a zama haka ya ce Allah zai baka dama a kansu ka tabbatar da su sun ma layu jawiru na ka fiya illa kalila kuma san ma an cikin guske za ka mutu ma za a fatattake su ko makutaka ba ko su tan kowa wani kenan su hasa ne ko a masa haka kashe ni Allah ke kashe ni mal'uni da ayyana masu kisi
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا
nan kira da aka musu na sigara da wuri kahin waccan tawakana Allah ya ce na ci zama addu'a ce abin da ka tabbatar musu wannan mutane tsinanu ne wa mulguni tsinuwa ta haukan su amma na wanda bai gyara ba akan wannan hali nasu Allah ya tsine musu albarka ce mulguni tsinanu ne aina masu kifi duk inda suke duk inda aka sami su ƙungizu ku kama ku kuntilu ta ƙasa ku kashi kuma su kisa kisa su kisa ƙandang ƙandang na ce in ba su gyara wanda ya gyara shi ke yalla ce gaba سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في الذين خلوا من قبل نما سنة الله mana yanda Allah yake gudanar yake gudanar da lamarin shi illa da ke gudanar da lamarin tsakanin irin da wani irin waɗannan mutane wanda suna cikin musulmi masu imani amma ba su da imani sai kawo mushkila ko kawo tarzoma cikin al'umma irin masu halin haka Allah ke da su zai bayyana da su kuma a karya su magana kenan Allah ya tsina musu albarka kuma ba wannan manzo dama a kansu haka sunnar Allah take fil ladina khalu cikin al'ummomi da suka zo kan shi kuma walan tajid lil sunnati la tabdila baka samun canza hanyar da Allah ke da bayi kin Allah haka yake da kowa duk zamu iya yanzu duk wanda yayi wani abin haka Allah zai ba mu canza wannan hali ko wannan rayuwa wani wannan abin da Allah ke ma masu munahautai ko masu cutar da addinin shi irin wannan hanya ba mu canza wannan hanya ta Allah a cikin bayin shi ta gaba يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا
يسألونك عن الساعة أي سأل عن الساعة سنما تنبيا أكن قيامة ma'ana yaushe ce matasa kullum suka yi tambaya suna yin yomin tambaya ka gaya mana wani wani kiyama yaushe wani kiyama to wannan tambaya suke maka kula gaya musu innama ilmuwa inda Allah ya hasar abin ita wannan abin da kuke tambaya na lokacin tashin kiyama iliminta ya ke ɗanta ga Allah kaɗai shi kaɗai ya san lokacin ne babu wani bashi ba sai inna ma ilmuha inda Allah shi kaɗai ka zama sanya kanta umaru dirik Allah bai sanar da kai ba lokacin ta la'alla sa'ata ta kuma ita wani suka zama ta kiyama suna tambayar shi ce iyawa ta su kusa ba ta zo da rashin lada abu tabbata ne wannan kiyama kusa take wannan Allah a ta magana kashe nabi ya ce shi ne da biyu sa'a suka tarbatar sa'a wa shakar al'amar ko wannan da aka lace wannan suka tarbatar nasu sabon hun fi gafka
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون iqtaraba lin-nas hisabuhum hum fi ghaflatin muridun ce mutane hisabi ya kusa amma suna cikin ruku suna cikin bijirewa wannan hisabin ma'anar kiyama cewa ta zo annabi kai an so nasu sunan nabi sa domin an jima ana duniya an jima ana annabawa manzo Allah ce shine ce ana suna ta kahate ni da kiyama kamar haka ake gudana kenan shi kai an sunan nabi sa kenan kiyama ta kusa kuma ka tambaya kiyama kiyama ce to kai zan mana kiyama kai zan shirka mutu baka labari iya wanda baka mutuwa da kare ba da kare kiyama yau da kai mutu yau mai mutu da kare ka da kare jikura yace inna allaha la'ana al-kafirin إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
نعم inna allaha la'ana al-kafirin amma duk da cewa wannan mazul al-asad mazul al-asad da kullu qariba suna cewa wa sanar da kai ita wannan kiyama mustaqim wata san tafsirin cewa mazulin tsayawa anan kwarin tafsirin zama cikin malaman gabata cewa mazulin kalma ce na ture abinda suke tambaya kanka kai Allah da sun da kashe kullu wannan tafsirin ya zama gaskiya wajibi yace inna allaha la'ana al-kafirin Allah ya tsine makafirai tsinannu ne ko baka tsine ba kuma wa'adda lahum sa'ira ba gaba da tunan arabi ya kare ya shirya Allah ya musu tattalin azaba ta wuta gobe kiyama yan wa sa'ira hutama lazza saqa hawiya duk wannan sunayen wuta ne ba ce ba sa'ira daban saqara daban jahannama daban duk sunan wuta ne jahannama jahim laza sa'ar huta ma duwan suna wuta ne kurin alamu ne na wuta ba wuta ba huta ma daban can take laza daban sa'ar daban daga kudin da turu da ce ya ce jahim jahannama sawa duka ko ina sunan sunaye ne na wuta Allah ya musu tattalin azaba ta wuta kuma su kafirai khalidina fiha abada sun suka shiga har abada za su dawo mu ba maganin wuta a kahurai annabi ya mana bayani masu imani da aiki sun gama har zuwa salih wa akhar sayya sun gama aiki na kwarai da mamuna to wannan Allah zai huddo su bayan sani in akwai masu kawo kwalluwar aiki da ka ba tare da nasu da kan da Allah ya ko masu imkani ya za a yi a shiga wuta a wuta ba a wuta ba ka tsaya ƙorani Allah ya ba nasu Qur'ani faman ya'mal miskalatin khairan yara faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شنو الله يتي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دون wanda yayi wani aiki kwatantin zarra na misali karancin aiki na alkhairi zai ga gobe ya wuce sakamakon shi haka wani an mutu kana da sharran haka wanda ya ga wanda ya aiki mutu kana da sharran shi ma yarda haka duk wanda ya aiki ko da kadan ne na sharri gobe kiyama za ku da shi dan mu Allah yana hisabi ya ka mizani ya aji a auna zunubi da lada sai aka ce wanda lada ya rinjaya aljanna wanda zunubi ya rinjaya wuta haka bane ba shi wanda aka yi awo zini irin jaya can babu lada akwai lada shi kuma san kafurci shi ke rushe aiki gaba daya a malayi auna daban yake na kenan adalci ne na Allah idan kai laihi ya sa ka kan laihinka don zininka yarin jaya kuma kai ba kahuri ba ne kenan Allah zai saka maka gwalgwadon wancan aikin da kai ko maka ɗan kishi shi ne adalcin Allah bayan ka samu kuma in shi ba kubar don na Allah iya da zaɓi na yaye maka tun ba shi bakawurci ba ne ba ko ma kuba Allah cikin ikon shi yanzu so ke yi ya sai ina lalaka su an shirka bi wata firma ta suka rufin sha ina lalaka su an shirka bi Allah bai kawo ta shirka ce amma na ta wata firma ta suka rufin sha iya za mu da laifin da baka shirka ba ce wannan Allah shi ruwa kan shi abin da gada maki yakan yi kayi laihin Allah iya so ya gafarta maka ya saka aljanna komai ba ku ba wuta ko daya kuma in ya so kayi laihin ya kai ka a maka kaso kai kaso ka sai Allah zaba gwargwadon azabarka kuma a hudu ka shi na rikin Allah cewa wai kurin mutum in dai wajen da wajen wuta wannan rishin sanin ƙwararra suna ne an ce jahilta ba ɗaura aiki da ra'ayi kun ba ɗaya cikin magabata na ƙwarai ɗaya cikin sabo da karin magana ra'ayi na kun na gira ƴan magana daga mutum zaɓen da ya gaba ko kawar shi ƴan wa ta ƙaice maganar wuta alƙawalin Allah ne in dai kawuri ne shi ne halzi na fiye amana amma in dai akwai imani kusamcin zarra maganar ban labarin Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da ceto ga bayi lokacin zuwa lokaci a ba annabawa a ba salihan bayi a ba mutane a ba ka ceton wani Allah shi ke don ya karrama ka kai mutumin kwarai ya ji kan wani bawan shi a baka kai je ka ceci wani ko in gidan ko mace uwayenka ko abokai a baka dama don Allah karrama kai mai imani ya baka ceton su wani ka kaudo su ana yi ana yi za a kare ma baka san kowa wani zaka sun shigo amma akwai sauranka masu imani amma da laifi suna can wuta Allah zai ce masu imani ku je ku diba mai imani kwatamcin zarra bai taɓa wani aikin alheri ba amma ku imani ba wani aiki da na alheri amma ku imani ta kwatamcin zarra je ku dushi za su je su gudu to duka za su ƙare abin da suke gani an ci Allah shi da kanshi shi ya san kuma sanin gaimu aka ce zai wani jibga ta musamman a wuta ya kasa aljanna na ta alaka mana cikin yamar kuma kayi wuta ba ke wata kiyaye ko ɗaya Allah kai kai aljanna kun dirak muna fata haka ya ce kenan wayannan kawai Allah ya tsine masa albarka kuma ya musu tattalin azaba ta wuta ya ce halin fi abada za ta dawoma a cikin hal abada laji dura waliyan mu da nasira ba sa samun wani masoyi don iya san su sun kafarce mu Allah ga su a wuta ya taimake su masoyi da la ba wani ne masu agaji ba wani ne taimako sun gama yawo Allah kiyaye ya Allah ce
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
نعم Allah ke cewa yau mutu ƙwallabu juhun finna ranar da za a ranka musu gashin balangu gashin tsire ba balangu ba tsire ya balangu guda ke a zaka musu gashin tsire ana juya su a wuta ana juya wuskar ana kona su a wuta a wuri kenan ce ranar da Allah zai musu wannan wannan gashin yace a cikin halin gashi suna shan gashi a wuta ya kulu suna cewa يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول داما داما تمنيني abin da arga an kare kacce an kare dama arga an kare tamanni abin da bai samuwa za su kace dama mun yi da'a ga Allah mun yi da'a ga manzo na Allah kina a duniya ba su yi ba ba su yi ba da'a ga Allah ba su yi ba da'a ga manzo kuma sai Allah ka cewa yawmin azizan ala yadihi yaqul ya laitani ta ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
نعم كاغنا تا قيامة تزول يا غشي غشي غدن غدن a cikin wuta ana mai gashin balangu ko gashin tsire shine yake tamanni da a duniya ya yi ɗaya ga Allah ya yi ɗaya ga manzun Allah kenan bai bi su ba wani bi sai wani aiki ya ba mu labari ga abin da ya wakana Allah ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar kiyama ranar da azzalimi zai ci da yatsa biyu to ya kashi kwana ta kashi ya ci da yatsa abu ta baci kenan kashi kenan abu ya baci ranar da ci zai haɗa biyu ya ƙune yana cewa ya laitani ta kastu ma'ar rasu da sabila dama a duniya da na riƙi manzan Allah shi ne abin bina kinan bai bi ba bi manzan Allah ba a duniya ya bi ra'ayi a ganin shi da ƙarara malasar ƙarara a nan ɗan bida zai na dama ɗan bida shi wani da banki ba nau ba bayan manzan Allah a kullum da ta ga ya kai shi ma ya bai shi ga na manzan Allah ya kama na wani duk dan bida zai wani dama zai ce dama bin kama wani ba shi ne hanya ta ya laitani ta kasamar dama na rigi manzan Allah zai ce ya wailata kai cewa wayo wayo shi na wailata wayo kai cewa na laitani lam attakhidh fulanan khalila wayo ko kai cewa kina da bin kama wani ba kaga ku kaga wani ne yabi zai kama sunan uwaye ne a duniya ya kama ya sa gaba yake kirkira mishi AIB zai kama sunan shi kowaye kowaye yake bi shi ga nashi kowaye ya tsara abin shi yake bi ga na manzana shi ga abin da yake bi uwaye da kakannu uwaye da kakannu haka suke to za ka kama sunan shi zai ce ya wailata kai tuna laitani lam attakid fulanan khalida da ma ban kama wani ba a matsayin masoyi tun daga duniya ka riƙe manzan Allah shi ne babban shehunka duk shehun da ka kama ba manzan Allah ba shi kake ma aka ce mubaya'a shi kake bi ya ce a yi nan nan kai abu nan nan kai to wannan kaga kanan kaga ka bar manzan ka kama da shehu to shehu ka kama da shehu ne kai ka san shi ka kama da shi kai ka san naka laqad adallani an zikr ba'd idh ja'ani domin wannan wani da nabi ya fatar da ni akan gaskiya akan maganar Allah bayan ya zo bayan gaskiya ta zo mini ka kyale su wannan ya zara da ya misal da wani suna kyale su fata hankali ne ga shehu ka san shehu na wani rauni a sun ba ga shehu ka kama shehu da wani ake ana gaba haka ba ne zai Allah ka tsoron asiri hannun sadarwa ga malami da raunin shi da komai kuma kowa san shi iya ce duk ɗaya ne kiran kiran shehu duk ɗaya ne kiran Allah za ka ga bar misali da wani shugaban ƙasar Najeriya ko baban gida ko waye ka je kai tsaye baban gida nan gida ne ko mara fa'ida to a takaice dai haka irin wani wani wani mutum dan waye dan nasu ko dan makaranta wani shi ma shehu shehu da jami'i ma ko yace wani dan nasu wai shi wani a kan kare da misali sai a kai da nasu ba iya ba kwaji da takaice dai wani dan nasu kisa ce malamin da yake ba da ɗan ɗarika ya ta su ɗan zala su suke zala sai daban suna mamaki ita wanda ake zala wani misali wani ɗan nasu wani ne don wani zaka ruwa ke wani tafiya sama ruwa ke tafiya ya ce suna tafiya da almajirin shi sama ruwa suna tafiya shi wani iya kama sunan allah shi kuma almajirin iya wani ɗan nasu wani ɗan nasu iya yi iya taka san wali suna tafiya sama ruwa sai shi almajiri wani ga to tun da shi wani iya wani kasu iya kama suna Allah shi ya kama suna Allah ba shi almajin sai kama suna iya kama suna Allah ya rika cikin ruwa wani ɗan nasiru ya yi tsamo shi lahiya na kai a haji a kwabin na kai a gaskiya gani ne kai ma kana kama suna Allah ma kama suna Allah ma ya ce wata maka kasan Allah kai ba ka sani ba wata ka suna Allah a nan wani ake karanta da kai wai kaga an kama sunan wani nasiru a tsira a kama ruwa a kan su mata a dutse shi da karatu wannan wannan wannan abin wani tattalin tattalin ya ce tattalin ya ce ya ce kenan zai guri da ma bai bi wani ba don ya batar da shi bayan gaskiya ta zuri وكان الشيطان للإنسان خذول على إدام الشيطان حال الإسلام يتأخذ هذا الكلام ألا تقبع وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا
nan uwa bayan suna cikin wannan azaba wa ƙalu rabbana zai ta ɓaci ba da mamuta za su koma ga Allah suna nema a musu ramo gayya a rama musu za su yawo ubangijinmu ki za ka tsake nan ga abin da kasan hadin mu dai inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila Allah mu a duniya mun bi shugabanninmu da jagorin malaman tawus ya ce ma'ana me ma'ana kubara'ana ya ce kulma'una malaman sai sun manyan gari jagororinsu da malamansu ya ce su ya mace ne al'aluma aka ce haka fasara tawus kenan sun wasu manyan gari da malamansu matattu malamai na matattu ne din ka gabata din ka gabata wani ne wani malami ne ya bace sai jawo su ayata a kamar wani mana wani kamar wani shi kun kullum hujja ana neman hujja ba mana wani ba mana wani ya shaitan ya same shi ya tafi da shi na kullum wani magana da ɗan adam tsira in waye zai ce maka za a ina aya ina hadisi ana da kashe na mamba abu da biyu in ne ku rike su ba ku wani to hada da abin da kana addini a kama ayar qur'ani kuma hadisi ba kwashe ba ya inganta a ina su dan hadisi abu kwashe kwashe zama ne shi hadisi hadisi ingantacce shin addinin Allah Allah ya ce ga qur'ani ga sunna ingantacce shikenan ka bi qur'ani ka bi sunna ba wani karwa ma dole ka bi wani ba to zaka yi nadama kina san san sun taɓa ce za su Allah abinda kai mu haka mun bi shugabanninmu da malamanmu su ke wa'annan suka ɓatar da mu fa'adallu na sabila suka ɓatar da mu da hanyar kwarai ta haka Allah ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا kashi ke ta sun taɓa ce sun san gama yawo za su yi rabbana ya ubangiji suna ta su suka kai masu gabarun ati bi mutifin min azab Allah azab da kake mana yanzu ka musu limki biyu biyu tamu eh za ki addu'a shugaban nasu malaman nasu ba su Allah muna roƙonka Allah ka ba waɗannan jagorori namu ka limka musu biyun azaban mu wa la'anuhum la'anan kabira Allah ka tsine musu albarka tsinuwa mai girma Allah kaga za su yi addu'a za a yi azaba ga malaman da shugabannin wanda musu Allah tsine musu albarka tsinuwa ma la'anan kabira tsinuwa mai girma da wannan haka zai wakana ga duk wanda kai ba ka suna sai kun tsine ma juna su ma za ka ido ina da ya kamata mu tsaya Allah kai mu zo gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ولنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ولنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ولنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته